الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ورحمه الله تعالى مسألة وذا الحديث وصفوا فاختص بحافظ كذا الخطيب نصا فهو الذي إليه في التصحيح يرجع والتعديل والتجريح أن يحفظ السنة ما صح وما يدري الأسانيد وما قد وهما فيه الرواة زائدا أو مدرجا وما به الإعلال فيما نهجا يدري اصطلاح القوم والتمييز بين مراتب الرجال ميزا في ثقة والضعف والطباق كذا الخطيب حد للإطلاق نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين kamar yadda muka ce wannan shine zamanmu na na takwas a wannan daura ta wannan shekara 1444 wanda yake daidai da shekara ta 2022 wannan matsala zai ambaci wasu sunaye ko wasu sifofi waɗanda ake bawa malaman hadisi akwai alhafiz ko almuhaddis ko kuma almusnid to shine ya fara da alhafiz yace wa zal hadisi wasafu fahtassa bi hafizin kadhal khatib nassa wa zal hadisi wasafu malaman hadisi sun sifanta ma'abocin hadisi to masanin hadisi fahtassa bi hafizin sai yake banta da sunan alhafizu akwai nuska da fahussa bi hafizin aka keɓance shi da wannan suna alhafizu kazal khatibu nassa kamar haka alkhatibu albagdadi ya nassanta wato ya bayyana alkhatib shine abubakar alhafiz ahmad ibn ali ibn thabit alkhatibu albagdadi wanda ya rasu shekara hijira tana 463 أشكل للتافن الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع الخطيب البغدادي أنا دواني آه بكندما للتافي ذاك بقى شكل مجلد بيو سننشي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع تو أشكل وانا للتافي ينسن تشوى الحافظ شيني وانا لزي بياني وهو الذي إليه في التصحيح يرجع والتعديل والتجريح shi alhafiz shine masanin hadisi wanda ake komawa wajensa wajen neman bayanin ingancin hadisi da kuma bayanin adalcin masu ruwaya ko kuma wato rashin adalcinsu shine sukan da aka yi musu at-tashi'a bina at-ta'dil shine wasfin rawi bima yaqtadi qabul riwayatihi a sifantar mai ruwaya da abin da zai hukunta karɓar ruwayarsa wato a siffanta shi da siffar da take nuna ana karɓar ruwayarsa sifofin da ake bawa mai ruwaya a karɓi ruwayarsa suna nan mataki-mataki tun daga mafi ƙololuwar sifa shine a'la maratibit ta'dil har zuwa mafi kankantar sifa da za a bashi a ce hadisin sa hasan ne to duk wannan matakan ɗaya bayan ɗaya yana nan a rubuce ga waɗanda suka san menene at-ta'dilu menene at-tajrih at-tajrih shine wasf ar-rawi bima yaqtadi radd aw bima yaqtadi radd riwayati shine sifanta mai ruwaya da abinda zai sa a ki karbar ruwayarsa shi ma wannan sifa ko wannan sifofi matakai matakai ne mataki ne bayan mataki tun daga mafi munin sifa da za a bawa mai ruwaya har zuwa mafi kankantar sifar suka da za a yi masa kuma wannan ta sa a dakatar da karɓar ruwayarsa to shi almuhaddis shine wanda ya san waɗannan matakai ya san cewa waɗannan ruwat rawi kaza ga sifar da ta ya cancanta rawi kaza ga sifar da ta cancance shi to kuma wajensa ake komawa duk sanda ake buƙatar a san wannan sannan an yahfaza sunnata ma sahha wa ma yadri al-asanida wa ma qad wahima sannan an yahfaza sunnata sannan shi wato mai ruwaya din ya zanto kuma ya haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce as-sunna ana nufin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam amma anan ba su kadai ba har ma da al-athar abinda ya shafi maganganun sahabbai da kuma maganganun tabi'ai da duk suna da alaƙa da ruwaya ta hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama to ya zanto yana da haddar wannan ma sahha wannan kamar badal ne na abinda na as-sunna ma sahha abinda ya inganta daga cikin sunna din wato ya haddace abinda ya inganta na sunna wa ma yajri al-asanida da abinda da shi zai iya gane wato sanadi sanad asani sune sune mazajen da suke cikin ruwaya asani jam'u sanad ne sanad kuma sune silsilatul rijal almusilat ila almat wato wannan jerin gwanan mazajen waɗanda su ake bi ta kansu har akai ga matani wane wane dan wane daga wane daga wane daga wane wannan shine isnadi to ya san al asanid ya san abinda wato yana da ilimin abinda ya shafi asanid wato abin da ya shafi mazajen waɗannan hadisai sannan wa ma qad wahima da abinda arwatu fihi arwatu da abinda su marwayta din suka yi wahani a ciki ya san inda suka yi daidai kuma ya san inda suka yi kuskure wahima alifun aliful itlaq ce kamar yana ka sani saboda waka ta aka karata ta wahima ai galita abinda su arruwatu marwaita hadisan suka yi kuskure a cikin sa za'idan ai hala kaunihi za'idan halin kasancewar abin nan ƙari ne baya cikin asalin ruwayar to ya kamata ya san da wannan aw mudraja ko abinda aka shigar da shi cikin matani ko dai wani abin nan wani ƙari da aka samu a cikin cikin cikin sanadi ko kuma ƙari da aka samu a cikin matani shine al-idraj don cewa al-idraj yana iya kasancewa a sanadi yana iya kasancewa a matani akwai abin da ake cewa al-mazid fi muttasil al-asanid wato sinadi ne a haƙiƙa isnadi ne muttasil amma kuma an ƙara wani rawi a cikinsa wanda ko da ba abu wannan ƙarin isnadin ba zai tsinke ba to sai dai wani kuskure sai ya ƙara wani rawi a tsakankanin masu ruwaya guda biyu shine al-bazid fi muttasil al-asanid to duk ya san irin wannan sannan kuma ya san abin da yazo mudraji a cikin sanadi ko a cikin matani wa ma bihi al-i'lalu anamu fiha nahaja kai kuma anaka fima nuhija ko to duka ma'ana za su za ta iya fitowa wama bihil i'lalu da abinda da shi ne za a iya ambatar illa da shi da shi ne za a iya ambatan illa da ta bayyana a cikin waɗannan asani fiha ai fiha zil asani abinda za a iya gane illar da take cikin waɗannan asani da aka kawo wato dai ya san hanyar da za a iya gane hadisi mu'tal da abinda ba za a gane da abinda za a gane cewa wannan hadisi babu illa a cikin sa idan muka dauka a karatun fi fi ma ko fi ma nuhija wa ma bihi al-i'lal fi ma nuhija ay fi ma buyyana a cikin abinda aka yi bayanin sa abinda aka yi bayanin sa shine Abin da ya bayyana din shine a shi sune asani din wato in ya kalli asani din zai iya gane cewa wannan isnadi akwai illa a cikin sa wannan isnadi babu illa inda akwai illa ga inda illa take ga inda aka samu illa a cikin wannan isnadin to duk wannan abubuwa ne da ya da shi al-hafiz doye da zanto ya san shi saboda kaga ashe cancantar wannan sifa tana buƙatar wato cancantar wannan suna al-hafiz yana buƙatar aiki ja ba karami ba ka kula za ga ya san at-tashihi wat-tad'if wat-ta'dil wat-tajrih wa yahfazu as-sunnah wa yahfazu al-asanid wa yahfazu al-rijal al-asanid wa yahfazu al-ilal da zanto yana da ilmul ilal ya san ilmul ilal al-ahadith shine wa ma bihi al-ilalu fima nuhija ko fiha nahaja nahaja ay istabana da abinda illa ta bayyana da shi ta bayyana a cikin isa asanid din yadris silah alqawmi to ba anan abin ya tsaya ba kuma har ila yau ya zanto yadris silah alqawmi ya san yaran malaman hadisi alqawm yana nufin ahli alhadith istilahahum shine yaran su ya san mustalahat din su ya san yaran da suke amfani da shi shine abin da yanzu muke karantawa yanzu abin da muke karanta shine istilah alqawmi din in sun ce kaza me suke nufi in sun ce kaza me suke nufi tunda aka fara karatun alfiya din nan abin da ake bayani kenan to ya zanto ya san wannan ana musu yace wat tamayyuza baina maratibir rijali mayyaza haka yake ana mu kai kuma wat tamyiza to duk dai ma'anar za ta bayyana yadris silah alqawmi wat tamayyuza wato kuma yana da ya san yadri tamayuza at-tamayyuz shine at-tafawut wato tazarar da take tsakanin martabobi na mazaje kamar yadda muka ce akwai maratibut ta'dil akwai maratibut tajrih akwai maratibut ta'dil akwai maratibut tajrih wato mazajen da aka da aka aka addala su aka tabbatar da adalcin su to kowanne akwai ajinsa ba duka ne yan aji ɗaya ba game da kasan aka yi jarabawa akwai wanda zai samu a akwai wanda zai samu b akwai wanda zai samu c akwai wanda zai samu d akwai ma wanda zai samu f to mu cire maganar f ce duk dai sun ci kowanne dai ya ci sai dai akwai wanda baya bu ba fallasa to haka maratib suke akwai wanda zai cinye 100 bisa 100 akwai wanda zai 95 akwai wanda zai 90 akwai wanda zai 80 akwai wanda zai ci sittin akwai wanda zai ci saba'in haka har a zo ga wanda zai zo matakin faduwa to kowanne maza kowanne namiji akwai ajinsa akwai wanda za a ce sikatun sika ko a ce ilaihil muntaha fi tasabbut a ce wane ya kai ƙololuwa wajen aminci da aka bashi wajen kafuwa a ilimin hadisi ya kai kololuwa ko a ce la yusalu an mislihi irin sa ma ba a buƙatar a yi tambaya akan sa to akwai waɗanda akwai kuma wanda za a ce sadu ko la ba asabihi kaga can kasa yake kenan a tambaya wani ba a ce to ba laifi kaga a can karshe yake kenan saboda matakai ne ɗaya bayan ɗaya har a zo ta karshe to sune maratibul rijal haka nan a aljar aljar wajen suka za a ce wani dajjal wane kazzab wane wadda kaga anan sukan da aka yi masa yayi muni akwai kuma wanda za a ce sayyul hif ko ko a ce abin nan saduqun abin nan sayyul hif ko a ce yahimu qalilan ko wani abu irin wannan wanda zai nuna maka cewa dai yana da dai rauni ko da yake raunin nashi bai tsananta ba to waɗannan sune maratibul rijal to wanda za a kirawo shi da alhadis ya kamata ya san mazajen hadisin kowanne da za a ambata a wani aji yake ya san da wannan fi siqatin shine ya bayyana baina maratibir rijali mayyaza wato zai iya tantance matsayin mazaje fi siqatin wa dha'fi wa tibaqi game da abin da ya shafi siqa wato aminci ko kuma dha'f rauni ko kuma tibaq طباق جمع طبقة يسن طبقة مالم أكو علم الطبقات باين علم الجرح والتعديل أكو كما علم الطبقات شين كوانا مالمي كسن أوانا طبقة يكي أوانا أجي يكي يعني مثالي إنك تشي البخاري يتي حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا مالك an abi zinad an al-a'raj an abi huraira kaga kowace kowanne mutum nan kilas ne dabaka ce mai zaman kanta bukhari dabakarsa akwai waɗanda suke sa'anninsa a shekaru da isnadi sannan malaminsa Qutayba ibn Sa'id kaga an je dabaka ta sama da Bukhari kenan shine malamin Bukhari to shi ma akwai waɗanda suke sa'anninsa waɗanda suke daidai da shi a wajen isnadi ko shekaru sannan aka je malamin Qutayba Malik ibn Anas shi ma akwai waɗanda suke sa'anninsa wanda suke daidai da shi a wajen shekaru ko kuma a wajen isnadi wajen malamai suka yi tarayya da shi a wajen malamansa sannan aje kan malamin malik abu zinat sannan aje kan al'araj har aje kan tabakar sahabi shine abu huraira to kowane mutum akwai ɗabaƙarsa ta yadda idan suna ya faɗo ko da ya yi kama da wani suna in ka dubi ɗabaƙarsa za ka iya cewa ba wancan ba ne wannan ne akwai wanda da ka gan shi za ka iya cewa ai wane ba zai yiwu ba yanzu misali aka ce wake an sufiyan wake kala haddathana sufiyan to muna da sufiyan guda biyu mashahurai muna da sufiyan ibn uyayna muna da sufiyan thauri muna da sufiyan ibn uyayna muna da kuma sufiyan thauri to amma a cikin sanadin kawai aka yi kala haddathana wake kala haddathana sufiyan amma ba a bambance maka wanne ne ba to in ka san tabaqat ka san ilmu tabaqat kai tsaye da kaga wake an sufyan ka san sufyan al-thauri ne ba ibnu uyayna ba saboda ibnu uyayna sa'an wake din ne ibnu uyayna ya rasu shekara ta 198 wake ya rasu shekara ta 197 saboda shekarar rasu su ma tsiran wata shekara ɗaya ne to da kaga wake an sufyan to ka san sauri ne shi ne ya rasu shekara ta 161 sauraka shi a ɗabakar su malik yake a ɗabakar su lais ibn sa'ad yake sauraka daga kagan ɗabakar za ka iya gane cewa wannan wane zai zama ba zai zama wane ba to shi ne a ɗibak ɗin wanda zai yi ilimin hadisi dole sai sa ilimin ɗabakat shi ma ilimi ne mai cin gashin kansa da ake iya tantancewa suwa na suwa na ɗabaka su kaza haka nan masu ruwayar hadisi suna da almajirai daban-daban almajiran nan su ma ana karkasa su ɗabaka-ɗabaka kamar a ce kana da almajirai akwai waɗanda suke manyan almajiran ka 'yan sahun farko akwai 'yan sahu na biyu akwai 'yan sahu na uku kamar misali ka ce az-zuhri yana da almajirai tili akwai waɗanda suke 'yan ajin farko manyan almajiransa irin su malik ibnu ibnu Anas irin su Allais ibnu Sa'ad irin su Sufyan ibnu Uyayna da makamantansu akwai dabakar da take kasa da wannan waɗanda ba su kai wannan matsayi ba akwai dabakar irin su Yunus ibnu Yazid al-Aidi akwai dabakar da take kasa da wannan dukkan su almajiran mutum ɗaya ne amma kuma ba ba ba wato ba ba tsare kun juna bane wasu sun dara wasu a alzumtar wannan malami da kiyaye da haddace hadisansa saboda haka shi ma wannan sai ka san shi da haka in ka koma da tattafai musamman littafan da suka yi magana akan ilalul hadith kamar littafin al-ilal sharhul ilal na ibn rajab kaga ya kawo tabaqat na malamai waɗanda suke al-mukthirun kamar qatada da dabaqoqin almajiransa kamar zuhuri da dabaqoqin almajiransa amr bin dinar da dabaqar almajiransa kowanne zai ce to almajiransa sun kasu gida kaza akwai yan aji kaza akwai yan aji kaza har a zo kan masu rauni to duk wannan abu ne wanda yana shiga karkashin ilmu tabaqat to duk wanda aka ce da shi al-hafiz to waɗannan abubuwa duk ya tara su wannan ilimin muka duk ya tara su yana da hifzi na sunna abin da ya kiyaye na sunna ya haddace dan abin da ya kubuce masa kadan ne galibi ya haddace mafi yawa sannan ya san sahihi ya san wanda ba sahihi ba ya san rijalul isnad ya san jarh wa ta'dil ya san ilmul ilal ilalul hadith ya san ilmut tabaqat duk ya san waɗannan abubuwa to shine ake cewa al-hafiz kaga ashe kalma ce ba danganwa ba samun wannan abu ne a yanzu sai dai a hakura ba zai samu ba yace kazal khatibu hadda haka al-khatib al-baghdadi yayi ta'rifin yayi ta'arifin wannan suna lil itlaqi yayin da za a za a ambaci wannan suna ga wani yayin da za a yi itlaqin wannan suna ga wani a ce wani al-hafiz ne to ma'anarsa ya tattari waɗannan sifofi shine ma'anar al-hafiz kaga wanda ya haddace qur'ani ana ce hafizi na qur'ani to shi kuma hadisi ba kawai ka haddace matanin shikenan ba a bayan ka haddace kuma ga wasu abubuwa duk ana buƙatar sai ka san su to in ka san su ne sai ka ji an ce wani al-hafiz ne wani ya kai wannan mataki haka al-khatib al-baghdadi ya ambata a cikin littafin sa al-jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami fa qala rahimahullahu ta'ala wa sarraha al-mizzi an yakuna وصرح المزي أن يكون ما يفوته أقل مما علم
آه وصرح المزي شيكما أبو الحجاج المزي شيما كان سوانا الإمام ني شيما الحافظ ني كما يدى شي الخطيب البغدادي شيما الحافظ ني تو شيما وانا المزي إمام ني حافظ ني أزاما ننسى ينا ليلك تشكين manya-manyan kusan ma ba kamarsa a zamaninsa a cikin garin sham a cikin garin dimashq shine jamaluddin abul hajjaj yusuf ibn zaki abdurrahman ibn yusuf al-qudai al-mizzi ash-shafi'i an an haife shi a halab halab cikin kasar syria shekara ta 654 sannan ya rasu a shekara ta 742 kaga ya girma ibnu taymiya amma ibnu taymiya riga shi rasuwa ibnu taymiya 661 aka haife shi ya rasu 728 728 ibnu taymiya rasu shi kuma wannan an haife an haife shi 654 kaga ya girma ibnu taymiya da yan shekaru sannan kuma ya rasu 742 to duk lokaci ɗaya suka taru suka rayu kuma abokai ne abokan juna ne sun taimaki juna wajen ilmantarwa da karantarwa da da'awa shi abul hajjaj al-mizzi abul hajjaj al-mizzi siriki yake ga ibnu kafir malamin da aka sani mai tafsiri al-hafiz imaduddin isma'il ibnu kafir to sirikinsa ne shi abul hajjaj al-mizzi shine mai littafin tahzibul kamal fi asma'ir rijal ka ta fara kundin littafi da ya kunshi sunayen mazajen ashabul kutubus sitta to shi albizi yayi bayanin mai ake nufi da wa ake nufi da alhafiz shine yace wa sarraha albizi an yakuna ma yafutuhu aqalla min ma'alima ya zanto abinda yake kubuce ma shi alhafiz na hadisi abinda zai kubuce masa na hadisi da rijal da tarajumin rijal da ahwalin rijal da buldanin rijal duk wani abin da ya shafi wannan bangare abinda zai kubuce masa akalla shine mafi karanci mimma alima kan abin da ya sani alif din ta itlaqi ce ya zanto abinda ya sani wato abinda bai sani ba shine kadan abinda ya sani din shi yafi yawa to ce to wannan shi ake kira shi ake kira al-hafiz نعم قال رحمه الله تعالى ودونه محدث أن تبصره من ذاك يحوي جملة مستكثرة ومن على سمائه المجرد مقتصر لا علم سم بالمسند وبأمير المؤمنين لقبوا أئمة الحديث قدما نسبوا نعم wadunahu wanda bai kai shi ba wato bai kaiwa ba bai kai muhaddith bai kai al-hafiz ba shine muhaddithun shine al-muhaddith shi al-muhaddith bai kai al-hafiz ba shine duna al-hafiz fi rutba kasa yake da al-hafiz a matsayi to shi kuma ya yake shine yace an tubsira min zaka yahwi jumalan mustaksara wanda shi zaka same shi ya wato kiyaye a cikin abubuwan can da aka ambata ya kiyaye wani kaso mai yawa ya kiyaye wani kaso daga cikin abin da aka aka ambata din can na ilimin mukan can to ya kiyaye abu mai yawa a ciki kaga ba a ce abin da ya sani wato abin da bai sani ba ƙasa wato abin nan ƙasa da abin da ya sani ba a'a shi dai abin da ya sani ya san da yawa ya san da yawa ya haddace hadisai da yawa ya san rijal ya san maratibin rijal ya san irin hadis ya san tabaqatul rijal ya san abubuwa da yawa ce to wannan shi ake cewa al-muhaddis ita ce sifar al-muhaddis kaga al-muhaddis bai kai al-hafiz ba to sai kuma al-musnid wane ne shi kuma al-musnid bi kasrin nun al-musnid shine wa man ala sama'ihi al-mujarradi muqtasirun la ilma sin bil musnidi wa man ala sama'ihi al-mujarradi muqtasirun ay man muqtasirun ala as-sama'i al-mujarrad wanda shi kawai ya zauna ya ji hadisai ya samu jin hadisai ya halarci majalisan hadisai an karantar da shi hadisai ya tattara hadisai amma waɗancan abubuwan duka da aka ambata a baya na sanin mazajen hadisai da ilmul jarh wa ta'dil da da tabaqatul rijal da abin da ya shafi ilmul ilmul ilal shi duk ba bai san wannan ba amma dai in ka zaunar da shi zai kawo maka hadisai da yawa ya san su amma la ilma ba tare da ilimi ba na waɗancan abubuwan da aka ambata to wannan sim ai sammihi ka bashi sunan al-musnidi ka ba shi sunan musnid wanda ana ce da shi al-musnid wato wanda yake da hadisai da isnadinsu ya ji hadisai da isnadinsu in ka zaunar da shi zai iya gaya maka hadisai da isnadinsu amma kuma wasu abubuwa da suka shafi hadisan na waɗancan ɗan tsarabe-tsaraben da muka ambata shi bai sani ba la ilma ba shi da ilimi a nan to wannan shi ake kira al-musnid kawai wato mai isnadi yana da isnadi amma ba shi da ilimin da ilimin mukan da suka shafi hadisi sannan sai ambaci wanda shine ƙololuwa wanda an kai ya matuƙa an kai makura shine wanda ya ƙware kuma ya ƙure shine ce wa bi amirul mu'minina laqabu zawil hadisi kidaman zaban qabu yace wa bil amiril mu'minin laqabu laqabu ay laqaba al muhaddithuna malaman ko malamai masana suka yi laqabi suka yi wa zawil hadisi ma'abocin hadisi wanda yake ya tumbatsa a hadisi suka yi masa laqabi da amirul mu'minina ace amirul mu'minina fil hadith amirul mu'minina fil hadith qidaman ay fi qadim zaman tunda dadewa an samu irin haka qidaman ay fi qadim zaman tun jimawa an samu sun yi wa masanin hadisi da laƙabin amirul muminina za man kabu wannan laƙabin abin alfahari ne ai mafharu man kabu ai mafharu wannan laƙabin da aka kira mutum da shi amirul muminina fil hadis to abin yayi alfahari ne to waɗannan waɗanda aka yi wa laƙabi da amirul muminina ko a da can ‘yan tsirari ne ‘yan kaɗan ne ba su da yawa akwai ‘yan kaɗan cikin manya-manyan jima-jiman malaman hadisi da aka ba su wannan lakabi na amirul muminin fil hadisi to amma ba su da yawa kamar irin su shu'ba ibn al-hajjaj ibn al-ward al-ataki shu'ba ibn al-hajjaj ibn al-ward al-ataki maulahum al-basri mutumin basra ne an ba shi wannan lakabin saboda ya kware kuma ya kure hakanan daga ciki akwai Sufyan al-Thauri Sufyan ibn Sa'id ibn Farrukh al-Thauri al-Kufi shi ma ya kai karshe ya kai matuka shi ma an kirawo shi da Amirul Mu'minin fil hadith akwai irin su Ishaq ibn Rahuya Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya al-Hanzali mutumin Khurasan ne abokin Imam Ahmad ne malami ne tamkar imam ahmad shi ma a ilimi to shi ma ya kai wannan mataki na amirul mu'minin fil hadith saboda ya kware ya kure sannan akwai irin su Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma amirul mu'minin fil hadith irin su al-Imam al-Bukhari shi ma amirul mu'minin fil hadith irin su ad-Darqutni cikin al-mutaakhirin Ali ibn Umar Abu al-Hasan ad-Darqutni wannan shi daga baya baya zo akan su da shi ya rasu shekarar hijira ta 385 sannan ya rasu shine mai littafin as-sunan zaka ji ana Darqutni Darqutni sunan unguwa ne a cikin bagadaza tuman bagadaza ne cikin kasar iraki unguwarsu ake ce mata dara kutun kamar rijiyar lemo ba ga rijiyar lemo a cikin kano shi ba dara kutun unguwa ce a cikin a cikin bagadaza ce dara kutun ne nasabu ko?
nasabu nasabu
kai da man za nasabu
nasabu nasabu to a nuskar malu ibrahim maimakon kai da man za man kabu shi sai aka ce za nasabu shi a nashi haka wato a haka suka yi masa nasaba mu kuma ce za man kabu amma a nuskar ka ba a immatul hadith ba ne a'immatul hadith a'immatul hadith Yawwa.
qidman nasabu yawwa a immatul hadith kidman nasab mu kuma zawil hadith kidman zaman so akwai wannan
قال المصنف رحمه الله تعالى آداب طالب الحديث وصحح النيات ثم استعملي مكارم الأخلاق ثم حصلي من أهل مصر كالعلي فلعلي ثم البلاد ارحل ولا تسهلي في الحمل واعمل بالذي ترويه والشيخ بج لا تطل عليه ولا يعونك ال- ولا ي- ولا يؤوقك الحياء عن طلبي والكبر والظلمات فاد واكتبي للعالي والنازل الاستبصار لا كثرة الشيوخ الافتخار na'am a daga cikin waɗanda aka walakabi da amirul mu'minin akwai ibnu hajar Allah ibnu hajar al-asqalani mai fathul bari shi ma an masa lakabi da amirul mu'minin fil hadith a ce aqimatul nisa an taridna mithl al-hafiz ibn hajar tun daga haihuwarsa mata suka daina haihuwar kamar sa wanda kuma duk ya ga irin aikin ayyukan da ya yi a harkar ilimin hadisi kusan babu wani wanda ya taho daga bayansa ya yi irin wannan aikin kusan kowa ma sai raja'a aka yi akan nashi aikin a nan ake ta da balbala ke ta dabdala Eh. to sai ce adabu talibul hadis ladubban mai neman ilimin hadisi can yayi maganar ladubban almuhaddis shi malamin kenan abinda muka gama karanta muku kula duk abin da ya shafi malamin ne mai bada hadisi a nan kuma babin zai yi magana ne akan ladubban shi mai neman ilimin hadisin akwai abubuwan da suka yi tarayya da da malami akwai kuma abubuwan da shi mai neman ilimin hadisin shi ake wato nanatawa ake nanata masa cewa ya kula da su abubuwa ne da su za su yi za su haifar masa ɗa mai ido su za su sa neman ilimin sa ya albarka Ah, wannan nau'i shine nau'i na 42 a cikin anwa'u ma'rifati a cikin anwa'u ulumul hadith da ibnu salah ya ambata a cikin littafin sa al-muqaddima yace wa sahihin niyyata na yace naka niyyati ko Ko niyyata.
yawa to.
وصحح wa sahihin niyyata kai mai neman ilimin hadisi mai son ka zama ɗalibin ilimin hadisi to ka inganta niyyarka kaga ya ambaci wannan a can baya ma to kai ma mai nema ka inganta niyyarka saboda innamal a'malu bin niyyat wannan kowane aiki a duniya wannan hadisin yana shiga cikin sa ko dai a yi shi da kyakkyawan niyya ko a yi shi da mummunan niyya aiki na duk duk wani mutum mai hankali al'aqil al-mukhtar ghaira mukrah to baya aiki wanda ba da niyya ba sai dai kawai niyyar nan ko ta zama mai kyau ko ta zama mara kyau to in ka ce zaka nemi ilimin hadisi to kyautata niyyarka kai ikhlasi ka nemi yardar Allah a cikin abin da kake nema kada ka neme shi don wata bukata ta duniya domin wannan ilimi ne da ake cin kasuwar lahira da shi ba kasuwar duniya ba wannan ita ce ka'ida annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ta'allama ilman mimma yabtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa li yusiba 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-janna wanda duk zai koyi wani ilimi ilimin da ake koyan shi dan Allah amma shi ya koye shi dan ya samu wani kaso ko rabo na duniya wannan kada yasa yake koyan sa ba yake yace lam yajid arfal janna ba zai jiwo kanshin aljanna ba kaga ba zai shige ta ba kenan sai ba jiwo kanshin ta ba ina magana shigar ta wani hadisi ne sahihi yana nan cikin sunan abi dawud ibn hibban ya inganta shi a cikin littafin sa sahih haka nan al-hakim shi ma ya ambace shi to haka kyautata niyyarsa ثم استعمل مكارم akhlaqi sannan bayan kyautata niyya ka lizimci ka lizimci kyawawan dabi'u zanto ka zanto mutum ne mai kyawawan dabi'u mai gaskiya mai amana mai haƙuri mai girmama na gaba dukkan wata ɗabi'a mai kyau to ka siffanta da ita sun mahassili sannan ka shiga neman ilimin hadisi in ka siffantu da waɗannan abubuwa to shikenan sai ka shiga neman ilimin hadisi hasili ay utlub husul ilmin hadisi sai ka nemi sanin ilimin hadisi to wannan shine abinda a ya dace yayi yayi ta'miri da tahsil tahsil kamar da muka ce a baya shine kokarin fito da zinari daga cikin duwatsu a fito da zinari daga cikin duwatsu wannan abin yana buƙatar jajircewa da kokari kwarai da gaske to haka ake son mai neman ilimin hadisi ya jajirce ya yi haƙuri ya yi juriya sai in ya haka ne zai iya abin nan zai iya cin nasara ya yi haya ko zai kitaba bi kuwa ka riƙe abin da ƙarfi ka yi kamar kana yi hadisin muslim na abi hurairata yake cewa ihras ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz kai kwadayin abin da zai amfane ka to ka dage wajen neman abin da zai amfane ka ka kuma nemi taimakon Allah kada ka nuna gazawa kada ka nuna sarewa abin nan Imam Muslim cikin kitabul wudu a kitabu awqatis salah ya kawo hadisai daban-daban hadisin qatada an ayyub ya kawo hanyoyinsa daban-daban wanda ya magana lokacin sallah ciki yana maganar haka sai kawai ya kawo isnadi daga Yahya ibn Abi Kathir da ta la yunalu al-ilm bi rahatil jasad ba a samun ilimi da da da, san jiki in kana da san jiki ba za ka yi ilimi ba in kana so ka yi ilimi dole sai ka zage ka hakura da wahala ka zauna da yunwa ka daba a ƙasa wani lokaci ma sannan sai ka samu ilimi amma in kana son ka ji daɗi kuma ka samu ilimi to wannan kun yi ban kwana da ilimi kun yi hannun riga ba za ka sami ba ku haɗu ba yayi nan kayi nan malamai suka ce lokacin da imam muslim yana cikin bayanin lokutan sallah sai kawai ya jeho wannan asar din daga yahya ibn abi kathir wanda ba sharadin sa bane la yunalu al-ilm rahatul jism to shine malamai nan suka tsaya tak me ya jeho wannan magana kana cikin magana lokutan sallah kawai sai ka jeho magana la yuradu lil birahatil jism shine alqazi iyaz a cikin littafin Allah ikmalul mu'lim yake cewa fahimta ta abin da yasa ya jeho wannan magana ganin irin yadda yayi bibi turuq hanyoyin hadisin qatada an abi an an ayyub ibn abi tamim sikhtiyani na hadisin da wanda yake magana akan lokutan sallah ya kalele ci hanyoyinsa wanda wannan aiki bai yiwu bai yiwu gare shi ba sai da ya wahala kawai sai wannan abin ya ji ya faɗo masa kawai ya gaba zai iya wucewa ba sai ya faɗi wannan magana ma'ana ni kaina sai da na wahala wajen in tattara maka wannan hanyoyin ba kakkaza cewa haka kawai a bagwas kawai wannan abin ya faru sai da aka wahala don haka in ilimi kake so ka samu to ka fa- ka sani fa ba za a same shi da da san jiki ba to shine yace min ahli misrika al-ali fal-ali thumma al-bilad al-hali thumma al-bilad al-hal wa la tusahhili fil hamli to anan yana ba da shawara yana ba wa mai neman ilimi shawara idan zai fara neman ilimi ka fara min ahli misrika daga wato malaman garinka ka fara da tatsar ilimin da yake cikin garinka tukunna al'aliyyi fal'ali ka fara da wanda yake da isnadi mafi ɗaukaka sannan wanda yake bi masa sannan wanda yake bi masa wato idan akwai malaman hadisi daban-daban daban a cikin garinku to ka fara bin wanda isnadinsa ya fi zama ali ka je ka tatsa abin da za ka tatsa sai ka matsa kusa na kusa da shi haka haka kar ka tsallake malaman garinka ka tafi wani gari ka bar abin da yake garinka ka tafi wani gari nema ka fara da nagarinka wannan shine abin da malamai suke cewa don ana rihla ne me yasa kake yin rihla don ka nemi hadisi kana yin rihla ne na farko dai don ka samu hadisi kuma don ka samu ulul isnad wanda ita ce fa'idar rihla ka samu hadisi kuma ka same shi da ulul isnad ka hadu da malamai daban-daban to in ya zanto a garinka akwai wannan me yasa zaka yi tafiyar ko ka bar nagarinka baka gama da shi baka tafi wani guri to shi yasa suke cewa ka fara daga garinka in ka ka gama da na garinka to sai ka tafi wani gari sai kuma ka nemi hadisin a can to haka malamai suke yi sukan fara da nasu na garin su sannan kuma sai su yi rihla su tafi wasu garuruwa su su su su su, su nema ne fita yawo neman ilimin hadisi a wancan lokaci sunna ce ta malaman hadisi kusan ɗaiɗaya ne ɗaiɗaya ne kaɗan ne waɗanda ba su fita ba irin su maliku maliku shi ne bai fita neman hadisi ba shi ma sa'ad da ya yi a madina yake gari ne da kowa yake zuwa inda yake sauraka malamai suna tahowa daga ƙasa da ƙasa domin ziyarar madina zo masallacin ma'aiki su ziyarci ma'aiki a nan yake ribatar zama da su sauraka shi ba zai buƙaci zuwa inda suke ba daga misra za su zo daga bagadaza kufa iraki duk za abin nan a kufa basra sham duk za su zo nan aikin hajji zai kawo su to a nan kuma sai ya ribaci zama da su ya ji hadisinsu za ka ba sai ya je inda suke ba to irin ba su da yawa waɗanda ba su yi rihla ba amma galibin malaman hadisi za ka cewa sun yi yawace yawace gari da gari domin su tara hadisi wannan kuma tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fara nuna wa al'ummarsa cewa ka fita neman ilimi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila janna duk mutumin da zai kama hanya ta neman ilimi ya bi hanya dan ya tafi neman ilimi Allah zai hore masa hanyar shiga aljanna saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya abin nan an samu sahabbai sun yi tafiye-tafiye kamar Jabir ibn Abdullah ya tafi zuwa Abdullah ibn Unais Abdullah ibn Unais yana yana yana Masar ya tafi can afuwan yana sham ya tafi can dan ya ji wani hadisi kwaya ɗaya a wajensa kwaya ɗaya a wajensa hadisi ne wanda ya ji labarin cewa yana da shi bari ya tashi daga inda yake je can ya jiyo shi aka tashi ya sa ya yi tafiyar wata guda cir har zuwa gidan abdullahi bin unais dan ya ji wannan hadisin haka nan uku ibn amir ya yi tafiya zuwa ga maslamat ibn makhlad a masar shi ma dan ya ji hadisi kwaya ɗaya a littafin ar-rihla na khatib al-baghdadi da ya rubuta kusan ya tattara duk malaman da suka yi tafiya ne don neman hadisi kwaya daya a sa'id ibn musayyib yana cewa inna da narhalu layali wa ayyam li sama'i hadithin wahid mukan yi tafiyar dare darare da kwanaki don mu ji hadisi daya to wannan sunna ce ta malaman hadisi kuma wannan shi zai sa mutum ya tara malamai da yawa sai sannan ya ce wala tusahhili fil hamli kakkai sakaci kakkai sakaci wajen daukan ilimi wai la ta tasahal fi hamli wajen daukan ilimi domin kai sakaci wajen dauko ilimin to zaka je ka dauko amma kuma ake karba mun yi maganar yadda ake daukar ilimi a gurin malaman hadisi akwai sama akwai qira'a akwai imla akwai kitaba akwai aljaza da sauransu to kakkabe hanyar da za ta sa ake karbar hadisin ka shine la tusahhili fil hamli kakkai sakaci da abinda wato da wajen daukan hadisin ka domin in ka je ana karatun kana bacci to za a rubuta wanda ya zo an yi karatun da shi amma bacci yake kaga da zarar aka dauko tsibaku sama ana duba aka ga ai ga sunanka amma an rubuta bacci kake kaga ba wanda zai zai karba hadisinka ko a wane yana yana yana yana nan amma wata yake ko hire yake da na kusa da shi ko ko a yana a sha ruwan tsuntsaye yau ya zo gobe yake zuwa ko yana zuwa a makare to kaga duk wanda yana nuna cewa tahammulin hadisin da kai yana da rauni ko kuma a'a kana barin asalin abin nan nuskar ka ka dauki ta wani da ita kake ji to duk wannan abu ne zai raunana maka tahammuli shine ce kakka yi sakaci wajen daukan hadisi wa'mal bil ladhi tarwihi sannan ka rika aiki da abin da kake ruwaitowa wato hadisan da kake ji ka rika aiki da su hadisan da suka shafi ibada suka shafi adab suka shafi fada'il to ya zanto kana dabbakawa kai ya zanto kana ji amma baka aiki da su sai ka shiga cikin waɗanda Allah ya soke su da irin wannan ɗabi'a su ne ahlul kitabi fa nabazuhu wara azhuri sun ji amma sun jefar da shi a bayan bayan su nabazuhu wara azhurihim malik ibn migwal yake cewa ay taraku al'amala bihi sun kin aiki da littafin da Allah subhanahu wataala ya saukar musu saboda haka kai aiki da shi suna cewa wannan aikin da shi zai taimaka maka wajen ka haddace shi al-waqi ibn jarrah yake cewa inna la nasta'inu bil bil bil amali fi hifz al-hadith mukan yi nemi taimakon aiki da hadisi don haddace shi wato mukan yi aiki da hadisi don mu haddace shi nasta'inu ala hifz al-hadith bil amal muna wato neman taimakon haddace hadisi ta hanyar aiki da shi to wannan shine ma'anar wa'mal billazi tarwihi wash-shaykha bajjil wash-shaykha wannan maf'ul ne muqaddam bajjil ay azzimu ka girmama malaminka ka girmama malaminka kada ya zanto kana daukan karatu a gurin sa amma baka gaddara shi tashi baka ganin kimar sa in kai haka ilimin naka ba zai albarka ba ba za ka amfana da ilimin ka ba ko kuma idan shi malamin ya fahimci baka bashi darajarsa da kimarsa to shi kuma zai rika maka rowar iliminsa zai rika maka rowar iliminsa ga daga cikin tabi'ai abu abu abdurrahman abu salama afwan abu salama ibn abdurrahman ibn auf da ubaidillah ibn abdullah ibn utbah dukkaninsu almajiran abdullahi dan abbas amma shi abu salama ibn abdurrahman yakan yawai jayayya da abdullahi dan abbas da ya kawo wani abu zai kokarin ya ce ko shi ga wani abu da ya fahimta yana da yawan ja da shi shi kuma ubaidillah ibn abdullahi ibn utba mai biyayya ne yana sunkuyar da kai ya tsaya ya ji hadisan abdullahi dan abbas ba tare da nuna shi ma yana da wani ilimi ba to sai abdullahi dan abbas ya rika hana abu salama hadisansa sai rika ba ubaidillah shi yasa in ka dauka kai kididdiga hadisan ubaidillah ibn abdullah ibn abdullah ibn utba an ibn abbas suna da yawa amma na abu salama ibn abdurrahman ba su da yawa saboda me saboda suka ce shi bai bawa abdullahi dan abbas girman sa ba kuma da yaga haka sai ya masa ruwar ilimin saboda yana da haƙƙi ya hana shi tunda dai bai ga girman abin da yake koya masa ba to shi kuma ba zai bashi ba ya tafi da halinsa to shi yasa suka ce ka girmama malaminka don wanda zai taimaka ka samu ilimin cikin sauki kuma wannan zai taimaka har ila yau ilimin da kake da shi ya amfane ka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa laysa minna man lam yubajjil kabirana wa yarham saghirana baya tare da mu wanda baya girmama babba cikin mu ba kuma da wanda baya tausaya wa karamin cikin mu saboda haka akwai buƙatar wannan wa shaykha bajil ka girmama annabi wata ka girmama malami shi malamin hadisi ka dubi abin da yake zai koya maka maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kowane ma malami kowane malami matsayin da yake kai shi zaka lura da shi matsayin da yake kai shine yana kan gadan annabta ne annabi yana cewa al'ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne saboda haka lokacin da kake girmama shi abinda yake ya gada shi kake girmamawa saboda haka yana istishabin girman da zaka yi bawa aiki sallallahu alaihi wasallama to shi yanzu a gaban ka malamin ka ne shi yake sanar da kai abinda yake gadan annabta to ka bashi wannan girman saboda haka kaskantar da shi kaskantar da abinda yake tare da shi ne wulakanta shi wulakanta abinda yake tare da shi ne shi yasa za ka ga ɗalibin ilimi baya zuwa ya yi wa malaminsa taka tsaye kawai sai zai ya dira gidansa ce ya zo ya ci karatu ba tare da ya bi hanyar da ya dace ba Allah ce walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim la kana khairan lahum sai ya hakuri har ka fito ba wai kawai sai su ta kwankwasa ma kofa ba ka fito ka fito na zo tambaya ne na zo da Allah ina da wani ɗan matsala ne za ka warware mu ba a haka abdullahi ɗan abbas yakan je wurin al'ansar manyan sahabbai mutanen madina waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam tun shi yana ƙaramin yaro lokacin bai yi wayo ba suka samu hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi bai ji hadisai daga wajen annabi da yawa ba ibnu abbas bai ji hadisai da yawa daga wajen annabi ba saboda haka sai ya rika bin manyan sahabbai har gida amma in ya je baya kwankwasawa wani gida ya fito ya ce gashi ya zo ya ce ina iya kwankwasawa in ce gani na zo saboda darajar dangantaka ta da gidan manzanci gidan annabi a buɗe min in shiga amma sai in zauna a kofar gida har sai lokacin da ya fito wasu ma su rika cewa kana dan kana dan baffan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi sallama ba ka shigo ya ce a ai ilimi gidan masu ake sauraka a nan zai zauna wani lokaci ma har bacci ya ɗauke shi a ƙofar gidan ya yi fulo da ƙasa ya yi fulo da ƙasa har lokacin da shi mutumin sahabin zai fi sai to ya zo tambayar hadisai ne to ka duba yadda ya zama shakundum a ilimi ya zama habru hadhihi al-umma to shine anan yace la tutil alaihi kada kuma ka tsawaita masa wato kada ka je ka tsare shi ka je ka je wurinsa da niyyar karatu kuma ka tsare shi ka zauna ka dade saboda baka da aiki shi ka hana shi abin da zai yi ko zai huta ko zai yi karatu yana da wasu abubuwa a gabansa amma ka je ka yi masa zaman da baro a gabansa ka sa shi gaba kana hira da shi za ka ga wani ya bugo maka malam yaushe kake firi zan zo mu hira wai yaushe kake firi shi yana da firi saboda haka kai ba ya kamata kana da firi saboda yazo ya maka hira to kaga wannan shine abin da yake cewa kada kai wannan saboda dadewa a gaban mutum musamman wanda yake da abubuwa to yana jawowa mutumin nan duk sanda ya ji murya kana sallama sai gaban shi ya faɗi to ga wannan shi ke dan komai na ya tsaya sai yadda hali yayi eh to ba a san haka in ma ya baka izini ka shigo to zo ka yi abin da za ka yi in gaishe shi za ka yi in wani abu za ka tambaye shi ka tambaye shi ka ba shi guri kada ka daɗe a gurin domin irin wannan zai iya cutar da shi shi da ya ce la tutil alaihi kada ka tsawaita masa cewa la ya uqan ka alhaya an talabi wal kibru wa zulmatu fadu wal kutub wala cewa lokaci yayi ina ga zan tsaya anan insha Allah in mun yi sa'a a karatun abin nan ko mai gudu-gudu don mu ga mun kai ƙarshen babin abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ubangiji ya fi mana sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh